ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يوم 21 ga watan Rabiul Akhir shekarar 1447 hijira ta manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ne kuma ya dace da sha uku ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salam wallafar ashek muhammad salih al-husaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata malam ya fara bayani game da al-hay'atul fi'liya lisujud siffar yadda ake sujjada a aikace malam ya dauko wasu ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi dai bayan daya sujjada ya fara zayyano mana su ya fara da na farko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sujjada ne akan gabbai guda bakwai wanda kuma duk mun ji su a wancan satin na biyu yace idan ya sujjada yana dora hannayensa ko dai setin hancinsa da kunnensa ko kuma ya kasance setin kafadarsa a cikin sujjada abu na uku yana shimfada tafin hannunsa ba dora dan yatsa yake ba haka shimfada sai yake haka na hudu yana miƙar da ɗan yatsan ne kuma su kalli ina su kalli alƙibla na biyar yana daidaita a cikin sujjadarsa ba miƙe bayansa yake yi ba kamar wanda zai su ba a'a yana ɗago bayansa ne ya kasance bayansa ya rabu da cinyoyinsa na biyar a kansa muka dakata ko za mu tashi na shida insha Allah ta'ala malaiti na shida yansibu dira'aihi wa yarfa'uhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa zira'insa zira'i shine nan wajen daga nan zuwa nan annabi yana kafa su a ƙasa haka ya dage su wa yarfa'uhuma sai ya dage su daga ƙasa fala yabsutuhuma ala al-ardi masallaci ba zai shimfida zira'in sa haka akan ƙasa ba duk wanda zai sujjada sai ga nan ɗinsa zuwa nan ya taba ƙasa to sujjada sa ba ta ba ma'ana mutum ya haka kenan an gane ai ko ba a yin haka so ake dole nan da yaran sai ka dage shi daga ƙasa haka ya kasance baya taba kasa abinda ake so ya taba kasa kawai shine tafin hannayenka tafin hannu kuma gaba ɗayan su ake so ka bar shi duka ya taba kasa haka ba a sanya wani waje ba a sanya wani waje ba kamar da muka bayani wancan tashi balai ce wala ala rukbatayhi ba kuma mutum zai shimfida a shi zira'in nasa bane akan gwiwoyinsa ba ma'ana ya dan fare su da gwiwoyinsa idan mutum bai shimfiɗa ta ƙasa ba kuma mutum ya ɗan jawo su haka haɗa su da gwiwoyinsa shi ma ba a yi duk wannan ba ita ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba malai ce rawa abu dawuda min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu al-imam abu dawuda ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace idza sajada ahadukum annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yayi sujjada فلا يفترش يديه افتراش الكلب kada ɗayan ku ya shimfida hannayensa yadda kare yake shimfidawa kowane ɗaya daga cikin mu ya san idan kare yana zaune ya hannayensa suke na gaba za ga shimfida suke a gaba yau wato irin wannan shimfidar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta wata ruwaya kuma yace fala yaftarish ahadukum im iftirash as-sab'i kada ɗayanku ya shimfiɗa hannayensa yadda dabbobi masu farauta suke shimfiɗawa in ka kalli dabbobi masu farauta da fika irin su zaki irin su kura har irin su mage ma ka kalla duk zaman suke ɗaya ne ko idan sun zauna kafa su daga mai suke hannun su daga mai suke shimfiɗa shi suke haka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana kamar yadda malam ya bayani a baya za ku ga wasu dabbobi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da su ya ce a sallah kada kai koyi da su kada kai koyi da su kamar irin ragumi kamar irin wannan yake da suna wanda muka faɗa yanzu kare kamar irin su as-salam dila da sauransu duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana irin irin su al-ghurab hankaka duk akwai wasu ayyuka na sallah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kada ai koyi da su a cikin su sai ce wal yadhumma fakhidaihi ya hade cinyoyinsa wannan ziyada ta karshe wal yadhumma fakhidaihi bata inganta ba saboda ta ci karo da hadisi ingantacce hadisin wa'il dan hujjar kamar yadda zamu zo mu ji a gaba idan mutum yayi sujjada baya hade cinyoyinsa raba su yake shine hadisin da yake ingantacce tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala albani ya da'afa wannan hadisin a cikin sahih da'if al-jami' nasa saboda haka babban abin da yake da daidai wanda gaba ta farko tana da shawahid a cikin wasu ruwayoyi ingantattu shine annabi ya hana mutum ya shimfida hannayensa yadda kare ko yadda dabbobi masu farauta suke shimfida hannayensu ba a yi sai mutum ya dage hannayensa amma gaba ta ƙarshe haɗe cinyoyinsa wannan mace inganta ba وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه امام مسلم يا فتد حديثي daga براء dan azim Allah ya kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah kira da abinci su kara tabbata a gare shi yace idza tajadda idan kai sujjada fa dha kaffaika to ka dora tafukan hannayenka akan kasa kenan warfa mirfaqaika sannan sai ka ɗage gwiwar hannunka almirfaq ita ce nan wajen ma'ana abin da yake da alaka da nan zuwa nan kenan kaga idan har nan ya kasance bai dora ƙasa ba to za ga nan shi ma ba zai kasance a ƙasa ba ma'ana ka ɗage zira'inka kenan wannan hadisi yan uwa ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabun salati babu li'tidali fi sujudi abu na bakwai daga cikin abubuwan da ake so mai sujjada ya kiyaye yan uwa shine yujafi abudaihi an jambihi illa idza kana fi safi fi salati masallaci zai janye al'abud shine dantse nan dantsansa zai janye shi an jambaihi daga farin jikinsa guda biyu shi zira'i an hana an hana ka dora shi a ƙasa shi kuma dantse sai aka ce kada ka dan fara shi a jikinka kamar yadda muka faɗa a rukun ko to shi ma ba a so idan kai sujjada haka ya kasance yana cikin da ba daidai bane wara shi ake buɗa shi ake yadda ka ga hannu na haka idan kai sujjada haka ake so ake a ga ka ka ba da wani space haka kamar yadda zamu zo mu ji yadda wani dan karamin dan akuya haka ko yar tinkiya ya za ta iya zuwa ta wuce to idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe sujjada idan ka saki karamar tinkiya ya za ta iya zuwa ta wuce ba tare da ta samu matsala ba ashe kaga budawa yake sosai to wannan budawar ita ce ta tabbata manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa yana yi a cikin sallah ba irin wannan sufa din da muka bayani a satin da ya gabata ba irin ja mutum ya ja bayan sa ya miƙe wannan manzon Allah ba yayi sallallahu alaihi wasallam amma buɗe hannaye wannan annabi yana yi ira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ta illa idza kana fi safi fi salati sai dai idan mutum ya kasance yana cikin sauni a sallah fa innahu la yaf'alu zalika shi ba zai buda din da yawa ba budawar aka na ba a'a ba zai buda da yawa ba yadda zai takura na kusa da shi zai ga mutun ya haka a cikin sau me kake tsammani kusa da shi zai takura masa haka ne yawa nan daman ka akwai mutun nan hagun ka akwai mutun kuma kai haka ka babbake shi kenan ka ka cutar da shi sai kasance kuma kai abin da ba daidai ba a sallah sai malai ce law bi annahu law fa'ala haza inda a ce mutun zai irin wannan budawar da yawa a cikin sallarsa yana cikin sau ba limami bane shi limami kai sai kai kayanka ko lokacin da kake sallah kai kadai ko tana fila sai kai kayanka duk wannan haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma lokacin da kake sallah a cikin jam'i kana cikin sau ba za ka yi wannan bubbudawar da babba cewar ba malai sai idan da mutum zai haka da dayyaqa ala jarihi wa azahu to zaka samu zai kuntatawa wanda yake gefen sa na ko na dama wa azahu kuma zai cutar da shi wala yanbaghi an yaf'ala shay'a nahyan min ajli sunnah malai ce kuma baya dacewa mutun ya aikata wani abin da shari'a ta hana shi ta haramta shi min ajli sunnatin saboda ya dabbaka wata sunna ita sunna idan kai ta kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu lada haka ne idan kuma baka yi ta ba babu laifi amma wancan ladan da ya kwace maka amma shi wannan hani da aka ce kada ka cutar da dan uwanka idan ka cutar da dan uwanka kai tsaye zaka samu me zaka samu zunubi ina fata an fahimta to duk lokacin da aka samu ta'arudi yan uwa cin karo tsakanin wani abu da aka ce haramun ne an hana kada kai da kuma abin da yake sunna wanda ake gabatarwa shikenan sai ka gabatar da hanin ka kyale sunna dan uwa an fahimci abin da kyau ko saboda ka duk lokacin da zaka yi sallah a cikin mutane sai ka lura da maslahan mutane annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin tada sallah sau da yawa yakan ce da sabon salilu bi aidi ikhwanikum linu bi aidi ikhwanikum ku tattau ku tausa ku tausasa hannayen hannayen ku da hannayen ku kada ku ku abinda za ku babbake ku babbokare ku cutar da yan uwan malaki walakin inda al-muzaf inda al-muzafati sai dai masallaci ya lura yayin da zai janye hannayen nasa ya bude su sosai la tanharikul asabi'u to yan ya'in kuma kada su karkace a garin buɗe hannun kuma sai haka ba a yi mai ake so a yi bal takunul asabi mustaqbilatal qibla har yanzu dai ɗan yatsunka zaka basu suna fuskantar ila alqibla duk yadda zaka buɗe haka yadda ɗan yatsunka haka zaka basu suna fuskantar alqibla yadda ɗan yatsun na zaka zaka basu sai ka aje goshin ka haka sai ka buɗe hannayenka mutum saboda yana so ya buɗe hannayensa ba zai zo ya haka ba in kai haka ne yatsunka sun karkace daga ila daga alqibla yan uwa an fahimta ko yawa saboda ka dole sai ka bar sa haka kaga na buɗe hannaye na sannan kuma in yanzu na sana kallon na al-ibla to wannan shine yadda ya dace Allah madaukakin sarki ya samu dace bale sai wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an abdullah ibn malik ibn buhaina daga sahabi abdullah ibn malik dan buhaina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace kana idza salla annabi ya kasance tsira da aminci su kara tabbata a gare shi idan yana sallah farraja bayna yadayhi farraja yana buda ya wara tsakanin hannayensa hatta ya badu bayadu ibtayhi har sai hasken hammatar Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana kaga ya kai matuƙa wajen budewa idan annabi ya bude hannunsa wanda suke bayansa sukan iya hango hasken kyallin hammatar annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka wannan shi nuna maka kaiwa mutuka wajen buɗe hannun wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi yan uwa cikin kitabul azad babu babu biyadi menene babu yabdi daba'aini wa yujafi bi sujudi malai yace warawa muslimun hakan imam muslim ya rawaito hadisi ya rawaito hadisi an maimuna radiyallahu anha daga ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza sajada idan yayi sujada law sha'at bahmatu an tamurra bayna yadayhi lamarrat idan da ace wata yar karamar dabba ita ce bahmatu kamar ka ce dan tinkiya karami ko yar akuya karama irin waɗannan inda ace sun ga damar wucewa bayna yadayhi ta tsakankanin hannayensa da ya bude lamarrat za ta iya wucewa ba tare da wata matsala ba saboda yadda yake bude hannayensa kaga galibi yadda muke sujjada yan akwai kuskure yadda za ga wasu suna takure hannu kwata-kwata ma hannu sai ga wasu bisa gaba daya ya takure hannunsa haka ko ya haɗe jikinsa gaba ɗaya ma haka kamar mai jin sanyi wannan kuskure ne babba ba haka manzon Allah yake sujjadarsa ba kamar yadda na sha mai tawa yan uwa rashin cika sujjada fa rashin cika sallah ne dan mutumin da bai sujjada cikakkiya ba wallahi yan uwa ba shi da sallah kun ji na haka muku da rantsuwa ba shi da sallah duk mutumin da bai sujjada cikakkiya da annabi ko ba ba shi da sallah da sujjada da ruku'u dole ne ka tsaya ka yi su daidai waje da yadda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar bala yace wal nisa'i hakan imamu nisa'i ya fitar da hadisi kana idza tajada annabi ya kasance tsira da abinci tsara tabbata a gare shi idan zai idan yayi tajada ya ba ya dai yakan janye hannayensa hatta law anna bahmatan har ya kasance da ace wata karamar dabba aradan dan tamarra ta so ta wuce ta hata yadai ta karkashin hannayensa barrat za ta iya wucewa wa rawan nasa'i min hadisi abi humayd radiyallahu anhu imamu nasa'i ya fitar da hadisi daga hadisin abi humayd as-sa'idi Allah kara masa yarda shi ma yace idza ahwa ila al-ardi idan annabi tsira da muke tsara tabbata a gare shi yayin kurin tafiya zuwa ƙasa sajidan yana mai yin sujjada jafa abudai sai annabi ya janye dantsansa guda biyu an ibtaihi daga dan farashi da cikin hamatarsa idan mutum ya haka yadda hamza yake a makale sai sujjada a haka to yayi kuskure ba a yi haka janye su ake ne an fahimta yawa idan kai haka kaga ka dan fara dantsanka da ina kenan da jikinka to ba a yi sai a janye su haka ya kasance dantsanka daban nan bangaren jikinka daban وفتخ أصابع رجليه سنسي النبي كفى إرادة أمسي سارة ثبتة أغريشي إن ياتن كفى فوانسا سوني فشيني فتخ كفى و يكسن سيا كفى سوى كسا يجيو نسوس كالله كبلا كميد نمزوم إن شاء الله تعالى أبنا تقوس daga cikin abubuwan da ya kamata mai sujjada ya kiyaye shine yarfa'u batna yarfa'u batnahu an fakhidaihi zai dage cikinsa an fakhidaihi daga cinyoyinsa fayakuna zahu marfu'an sai kasance bayan sa ya daga ba zai haɗe cikin sa da cinyoyin sa ba shi ma idan kai sujada kaga cikin ka da cinyoyin ka sun haɗe wannan shi ma akwai kuskure a ciki zaka raba cikin ka ne da cinyoyin ka idan ka dage cikin ka to sai ga bayan ka ya daga kenan to shine sujada ka tayi amma idan bayan ka yayi ƙasa duk zamu zo mu kwatanta insha Allah ta'ala idan bayan ka yayi ƙasa kaga wani abu na cinyarka ya halin cikinka to shi masu da ka bace ba akwai gyara so da ka raba su ake na tara ya rafa fakhilaihi an saqaihi haka nan kuma mutum zai dage cinyoyinsa an saqaihi daga abin da dinsa kaurinsa mutum ji haka kaurinsa da cinyoyinsa ba ta baya ta baya kaga cinyoyinka sun haɗu da kaurinka wajen wajen kaurinka ta baya wajen nama ya kasance ka haɗe su a 'yan gane yan uwa ku to shi ma idan mutum ya ga akwai kuskure ba daidai bane malik tarawa abu dawud bin hadisi wa'il radiyallahu anhu al-imam abu dawud ya fitar da hadisi daga hadisin wa'il dan hujr Allah kara masa yarda fi riwayatin a cikin wata riwaya ta ce ce wa idza sajada idan annabi ya sajada tsira da aminci tsara tabbata a gare shi farraja baina fakhidaihi sai ya raba tsakanin jinyoyinsa wannan hadisin da ke muku ishara da shi ko kun ga wancan hadisin aka ce wani ya zamma bayyana fakirai ya haɗe tsakanin cinyoyinsa wannan hadisin kuma ya ce farraja kaga da farraja da zamma kalmomi ne masu cin karo da juna rabawa da haɗewa dole ɗaya ne da gaske ba za ka yi a ce lokaci guda ka raba kuma ka haɗe ba ina fata an fahimta to saboda haka wannan hadisin shi ne hadisin da ya inganta wancan hadisin kamar yadda na gaya muku bai inganta ba annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi baya haɗe cinyoyinsa idan ya sujjada raba ta yake yi me yake haɗewa su ne ƙafafuwa kamar yadda za mu rubuta ƙafafuwansa ne can wajen dunduniyarka su ne su ne ake so ka haɗe su a haka amma cin yanka kuma ka raba su malin ce wa idza sajada farraja bayna farraja bayna fakhidayhi ghayra hamilin batnahu ala shay'in min min fakhidayhi ba tare da cikinsa ya ɗauki wani abu daga cikin nauyin cinyarsa ba ya kasance cikinsa da cinyarsa suna haɗe to baya haka sallallahu alaihi wasallam sai ya raba tsakanin cinyoyinsa sai ya janye cikinsa daga daga cikin cinyoyin nasa cikin nasa baya damfara ya ɗauki wani abu daga cikin nauyin cinyarsa kowanne cin cin gashin kansa yake daban yake na goma wanda shine na ƙarshe daga cikin abubuwan da malam ya kawo yansibu qadamai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kafe kafafuwansa ويلصق بعضها ببعض yana haɗe sashin su da sashi kafafuwan sai haɗe sashi da sashi kasance suna haɗe yan uwa idan an yi sujjada kafafuwa haɗe su ake yi ba a rabe su a haɗe suke wala yufarriqu bainahuma masallaci ba zai rabe tsakanin kafafuwansa ba wa ru'usu asabi'i asabi'iha ala al-ardi sai kasance kuma kan ɗan yatsinka ala al-ardi su kuma suna ƙasa kan ɗan yatsinka wajen kirjin ke ne kasance suna ƙasa muttajihatan ilal qibla su kuma ƴan yatsun guda biyar din ka karkato da su ka fuskanto da su ina alqibla su ma qala ba'd ulama wanda daga cikin malamai yake cewa wa yattaki wa alaihi ma hasbul istita'a mutum zai dogara ne akan wannan ɗan yatsun nasa haka gwargwadon yadda ya samu dama min ajali an takuna al-asabi'u muttajhatan lil qibla saboda abinda ake so shine wannan ɗan yatsun naka ya kasance sun juyo ka karkato da su suna kallon al-qibla li'anna ba'd an-nas saboda wasu daga cikin mutane takunu ibhamuhu tawilatan wa yakunu al-khinsab qasiratan jiddan qasiran jiddan wani zaka samu yanayin in yatsun sa akwai bambanci ibham nashi babban din yatsun sa na kafa sai ka samu dogo ne amma khinsab din na farko daga cikin yatsu na tan dan kuriya sai ka sashi sai ka same shi kuma dan karami ne to idan ya take dogon shi kuma karamin zai yi mai kenan zai dage kenan ko sai ka samu bai taba kasa ba to kowa gargwadon yan yatsun kafa sa gargwadon abin da zai amma dai abin da ake so shine kar ya danno kafafuwansa haka idan kafa idan idan kafa ka tana ka sai mutum ya danno kafarsa haka dauka nan sai kafa sai mutum ya danno ta haka nan kuma sai suka tsaye suka lalata kibla za mu zo mu ga yadda ake insha Allah ta'ala malai ce law arada an yasila an yasila al-khinsara ila ila al-ard mastata idan da ce zai so ya sadar da wannan karamin sanya ta sanya ta nan sai shi ma ta ya taba kasa mastata ba zai iya yin haka ba me yasa saboda wancan dogon shine taba kasa tunda wancan ya bi shi tsayi shi kuma dole zai tsaye daga kasa malati rawa muslimun min hadisi aisha radiyallahu anha imam muslim ya fitar da hadisi daga hadisin na aisha Allah ya kara mata yarda tace faqat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lailatan tace na rasa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani dare minal firashi daga shimfada suna kwance da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dare sai ta lalaba bata ji manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tace falta masuhu sai na rinka lalaban sa ina neman sa tunda ɗakin duhu ne a lokacin ba fitila sai ta rinka kai hannu tana lalaban sa ko yana ina tace fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani ta ce sai hannuna ya fada akan kafar kafafun annabi jira da amince tsara tabbata a gare shi guda biyu wa huwa fil masjid yana cikin masallaci wa huma su kafafuwan nasa mansubatani ya kafe su a ƙasa ya kafe su a ƙasa yayin da kenan ko sai ta tabo saka da ta kai annabi annabi sai ta tabo kafafun su guda nawa guda biyu taba su din da ta yi guda biyu a tare da hannu ɗaya sai nuna ƙafafuwan nasu abin suke kenan a haɗe dan babu yadda hannu ɗaya iya kaiwa ya taɓa ƙafafuwa duk guda biyu inda a ƙawara su ko sai dai ka taɓa guda ɗaya amma ta ce sai ta taɓa da hannunta guda ɗaya sai ta taɓa ƙafafuwansa guda biyu saboda ya haɗe su kuma ya kafe su tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai malin ce wal yadul wahida hannu guda ɗaya kuwa la taqaw ala al-qadamaini illa idza kana magmumaini hannu guda ɗaya kuma ba zai iya a ce ya faɗa akan kafafuwa guda biyu ba sai idan kafafuwan sun kasance ne a haɗa suke a waje guda walin nasa'i a cikin ruwan nasa'i ta ce fanta haitu ilaihi da ina neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai na kai zuwa gare shi sai na tike zuwa gare shi wa huwa sajidun alhali yayi sujada wa qadamahu mansubatani kafafuwansa guda biyu suna kafe tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah wannan hadisi yan uwa akhrajahu an-nasa'i fi kitab at-tatbiqi babu nasb al-qadmayn fi as-sujudi wa hakaza jaa fi sahih ibn khuzaimah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhummu ihda rijlayhi ila al-ukhra fi hal as-sujudi balai haka ne yazo a cikin sahih na ibn khuzaimah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana haɗe ƙafafuwansa ɗaya a tare da ɗayan fi halin sujudi a cikin halin sujjada tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to iya nan wajen shine abinda malam ya kawo wanda yake da alaka da yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sujjada insha Allah ta'ala gobe idan mun zo sai mu kwatanta yadda sujjada take aikace sai kuma mu dora wannan maganganun wasu malamai za su kawo waɗanda suke bayani akan cewa idan aka yi sujjada za a raba kafa amma zai kawo maka ne kawai domin ƙarin karatu da ilimi ba dan daidai bane ke zai kawo ne musu raddi Allah madaukakin sarki ya samu dani sai mu dakata a nan gobe idan mun zo sai mu dora abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am na'am
ya shin faɗa nan eh
za ka iya ɗago shi ko kuma akwai a ga ka dago masa malamin ka bashi sai ya gama sai kai mai nasiya ai kai maka yi aiki a cikin sallah eh abin da ya kamata in ka lura da haka yake yana sallah ya haka idan ya gama sallar tsaf sai ka gyara masa ka ce bawan Allah ba haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sujjada ba ga yadda annabi yake sai ka koya masa ina gani ya zai fi ko saboda yana sallah kawai ka dago mai hannu kaga in mara hakuri ne kuma sai ai rigima eh ba daidai bane Allah ya samu ya abin da muka faɗi dai Allah ba mu ladan gaba daya kusurar da muke kuce tuba harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala